rahmatullahi wa barakatu. Ina ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nice ba ni damar dawowa wannan kujera domin gabatar da takaitaccen bayani akan malamin da zai gabatar da takarda ta farko shine malam Anas Adam a Malam Anas Adam sanannen mutum ne a wannan kungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a. A wannan kungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wai kamatu sunna. ta karamar hukumar kataru malam anas adam sanannen malami ne a garin da kuma wannan kungiya kuma mutum ne da yake ta faɗi tashin neman yardar ubangiji a ƙarƙashin ba da gudumawa a wannan addini namu na musulunci ga wanda ya sani da wanda bai sani ba shine imam na juma'a a masallacin da aka fi sani da cewa masallacin ashkau shine limamin juma'a na wannan masallaci sannan malam adam malami ne mai wa'azi da karantarwa kamar yadda aka gina wannan kungiya a kayan wannan hadafi kungiyar baki ɗayanta an kirkire ta ne akan karantarwa da wa'azi duk abin da ya shafi shirka da bid'a da wasu al'amura da Allah baya so suna koran wani abun suna yakan wannan abu to yana daga cikin malamai masu da'awa a irin wayannan janibai daban-daban sannan malam adam malam anas malami ne da ya karatunsa na digiri a malaysia a yemen sorry afwan ya karatunsa na digiri a kasar yemen kuma ya kammala aka zo ake ta gwagwarmayar ciyar da addini gaba sannan kuma ma'aikaci ne a gwamnatin tarayya ta najeriya wadda yake a yobe ko? ba yobe garin ba a jihar yobe a garin gashuwa su a takaice ba tare da na tsawaita ba malami ne malam anas malami ne na addini kuma malaminmu ne kuma abokinmu ne kuma mutum ne da yake jagorantar gwagwarmaya kuma malami ne na tarihi wadda in aka shiga babin tarihi za a sha mamaki sannan malam anas an bukaci ya gabatar da wannan takarda a matsayin cike gurbi na mala abubakar musa giyaɗe sakamakon uzuri ya taso masa aslan an shirya mala abubakar musa zai gabatar daga baya kuma ta dawo kan mala anas so muna fatan 'yan uwa za su yi ƙoƙari da shirin tanadar ɗaukan abin da zai kawo mana na alkairai zai gabatar da wannan kasida ne a kayan adab ladduba na malami mai tafsiri ko malami mai wa'azi ko malami mai nasiha wane irin adab ya kamata a samu a tattare da malamu wane ladduba ya kamata a koya a gun malamu wane ladduba ya kamata a koya a gurin masu shauraran ɗaliban kenan to wannan wani abu ne da ya haɗe gaba ɗaya da malamai da masu shaurarai za a gaya mana irin ladduban da ya kamata a ce an haɗu a kayi na daga cikin ladabi malami ya zama yana da haƙuri yana da juriya abubuwa da yawa za a samu challenges daban-daban za mu ji irin yadda ya kamata malamin ya kasance za mu ji yadda ya kamata ɗalibin ya kasance mai shauraro ya kasance daga bakin Malam Anas Adam na addu'a a takaice dai na faɗi wane ne Malam Anas muna addu'a Allah ya masa jagoranci ya ba shi dama ya isar mana abin da zai mana amfani daga wannan masallaci har zuwa aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah so malam muna bukatar ka iso domin fara gabatar da wannan jihadi أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana, Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ayyuka. Allah ya sa ƙarshen abin da za mu faɗa shi ne la'ilaha idallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Kamar yadda aka ji ba gurbi na bane, gurbi ne na manyan malamin duka idan garin aka tara. aka ba su mawdu'ai malabakar musa ga malam shek umar baba sannan malam malam magaji baba to malam ya samu uzuri kamar yadda aka ji jiya ya ce in kalato abinda zan iya zo mana da shi allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu saboda haka sai a yi haƙuri da abin da za a ji Allah maɗaukacin sarki ya mana ɗauki mazuwan shi ne adabul mu'allim wal muta'allim ko adabul mu'allimi na wal muta'allimi ladubba na mai karantarwa da wanda ake karantarwa ko masu karantarwa da waɗanda ake karantarwa ko malamai da ɗalibai duka ƙarƙashin wannan malam musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa kamar yadda aka sani a cikin janibi na bayyana ilimi da falalarsa da kuma cikin littattafan hadithi musalahul hadithi kenan duka malamai sun fitar aljami'u fi adabi shaykh wal sami' a cikin littattafan usul fiqh sun rubuta adabul mufti والمستفتي to duka abu ne dai ba bako ba sannan lalle al'umma an kiraye ta zuwa ga girmama ilimi da daraja malamai da mu'amalantarsu da kyautatawa da kuma sanya su a gurbin da ya dace ibn hazm al-zahiri malamin kan na biyar alayhi rahmatullah kamar yadda ibn muflihin ya kawo cikin al'adabu shar'iyya yake cewa ittafaqu ala ijabi tawqiri ahli alquran wal islami wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wal khalifati wal fadil wal alim yace sun hadu su malamai kenan akan wajibcin daraja ma'abota alqur'ani da ma'abota musulunci da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya zo da alkur'ani da ke karantar da musuluncin da khalifa shugaba kenan jagora sai kuma duk wani ma'abocin falala daga cikin musulmai da kuma malami ya ce mutane shidan nan duka malamai sun haɗu akan wajibcin daraja su da girmama su ba saboda dawatinsu ba saboda abin da suke ɗauke da shi na ilimi na Allah maɗaukakin sarki da wahayi haka ibn uyayna ta sufyan ibn uyayna malamin imam shafi shi kuma yayi kokarin takaita ko kuma dunkule alakar da take tsakanin mai karatu da mai karantarwa da malami kenan da dalibi inda yake cewa yanbaghi lil alim Allah yu'annif wa 'ala al-muta'allimi Allah ya'naf malami kada ya tsaurara shi kuma mai koya kada ya dinga girman kai yana nuna wani abu na jiji da kai da sauransu duk abin da aka mai sai kasa dauka to ka karkashin waɗannan jumlolin biyu duk abin da za a faɗa na al'adabu an tattara yazo cikin zai luka bakati shafi'iyya haka abin da ya faru tsakanin annabi musa da al-khadir wannan ma malamai sun fidda abubuwa masu tarin yawa malam fakhruddin razi cikin tafsirul kabir sai da yi istinbadi wajen abubuwa goma sha ɗaya fa'idoji goma sha ɗaya a cikin kissar alkhadir da annabi musa daga wa ibqala musa li fatahu har zuwa can shafi na uku bayan wannan wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra sai da ya ciro fa'idoji kusan goma sha ɗaya duka galibinsu sun fi karkata ne zuwa ga wanda yake koya insha Allah za mu ji wannan a gaba haka a ƙarƙashin wannan shi ma mai tafsirin al-tahrir wa tanwir ibnu ashur kenan shi ma ƙarƙashin waɗannan ayoyin da ya zo sai yake cewa malamai sun gamsu akan duk abin da yake da alaka da ayoyin alkur'ani na ilimin muka yake da alaka da ayoyin kai tsaye ana iya kawo shi ya shafi tarihi ya shafi sauran ilimin muka balma daga cikin sharuɗa na masu tafsiri kamar yadda imamu su yake kawo cikin ifkan daga cikin akwai sanin ilimi na tarihi alkur'ani kusan kwatansa ma tarihi to ya mai fassara shi zai kasance bai san tarihi ba an bace adawa a ina suke zuwa ne ne samudawa wata irin al'umma ce ya suka rayu kaga dole sai mutum ya kasance ya san wannan to sai yake cewa a ƙarshe shi yasa imamul ghazali haka kuma ya halatta mutum zai iya ambatan duk abin da ya shafi furu'a na wani batu da wata aya ta tattauna mutum zai iya kawo wato gwargwadon waɗanda suke zaune a gaban shi masu sauraron wannan tafsiri ya ce shi yasa imam al-ghazali alaihi rahmatullah abu hamid kenan ya ce sai da ya ambaci fa'idoji kusan 800 tsakanin latubba na malami da kuma mai karantarwa ya ce sai da ya ambaci kusan 800 duka ya yi shiftansu kuma an rawaito su to kaga wannan ba abu ne da yake sabo ba to amma muhimmancin wannan mawdu'in abin da yasa shugabanci na kungiya shugabanni na ahlus sunna suka ga ya dace a ce an yi magana akai na farko saboda gaskiya kamar yadda malam mai gabatarwa malam Adam ya ambata an dan yi nesa da manhaji na magabata da su kuma suka gada daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen karantarwa ba dukkan majalisai ba amma da yawa ana yin wasu ababai da basu dace ba sannan an mai da majalisai na karatu wasu lokuta sai ga wajen hira wani lokaci wajen ba da labari wani lokaci har komedi daga malami ya mai da kansa wani abu daban ba zai taɓa yin majalisi ba ba ce sai kaga ɗaya bisa uku na karatunsa kawai ya koma abin dariya wani lokaci har a koma ana sabo saboda mutum bai shirya ba ya zo yake yin wannan abu sannan an maida majalisai wajen zunɗe an maida majalisai wajen zage-zage an maida su wajen fage na siyasa alfahari ka ga mutum yana ta kuɗa kansa a cikin karatu har ka ji wani malami na ambatan abincin da ya fi so da abin da ya fi so da irin tufafi da ya fi so da kaza wani irin abu dai wanda ko shekaru kaɗan da suke daga yanzu ba a san wannan baballanta na ka yi maganar a koma zuwa zaman nuka na tsakiya ballanta na kai magana akan karnoni na farko Allah subhanahu wataala ya datar da mu an koma wajen baje koli na ado kawai to kaga waɗannan ababe duka sun zamanto wato ababe ne da suke bakanta majalisai na karatu sannan akwai ababe da yawa na cutarwa adrar da suka haifi ta dalilin wannan tunda mutum ya zo ya zauna maimakon ya karantar da al'umma musamman ahli suna abinda suka fi sanuwa da shi magana akan jaran aqida to maimakon a zo a tsaye akan wannan sai ya zamanto galibi ba shi ake yi ba aqidar ta fara yin nisa har yanzu a cikin ahli sunna maza da mata tana jin wasu labaran da da ko a mafarki wasu ba za ka ji su ba ce ma ahli sunna yana zuwa wajen boka ce ma mata suna zuwa wajen kaza wanda da ya yi gaskiya ya yi karanci domin shaida daga bakin waɗanda ba sunna suke yi ba wallahi na ji da kunni na wani yake cewa ce shi dan izala sai dai maka hasada ba dai ba dai ma tsafi ba ce sai dai ma hasada mun mun kasan muna cikin wani aiki tare da shi sai wani daga cikin jama'a su yake damun shi sai ya tura mai da sako ya ce wallahi a je ya faɗa mai in bai kiyaye ba zai mai kaza da kaza cikin abubuwan da suke na kulumboto sai ya tsorata yake cewa ai shi ahlus sunna ba dai ma tsafi ba yace sai dai ma hasada to kaga da haka haka shaidi mutane amma yanzu kuma abu ya fara nisa gaskiya in kana jin wasu labari dole za su tsorata ka wasu labarai to amma me ya faru saboda karantar da ainihin tushen an samu wato abin ya ɗanyi sako-sako sannan abubuwa na rashin ladabi kowa ya san wannan abin yana faruwa kuma ya fi yawa a cikin mummu a sunna sannan an samu abdu'aful ilmi rauni a gefen shi kansa karatun domin abin da ya kamata a karantar ɗin ba shi ake yi ba a galibi wannan ba a ce dukkan majalisai ba amma an sani abu ne da ya yaɗu yanzu ya zama to zahira to abu ne mabayyane kuma ana yawan maganganu a kai sannan yana damun kowa to insha Allah za mu dan ji tarifi na waɗannan musalahabi an ce ladubba na masu karantarwa sannan da waɗanda ake karantarwa me ake nufi da al'adabin ko al'adabu ladubban sannan wane ne mai karantarwa wane ne mai koyo ɗalibi kenan sannan shi kansa ilimin menene al'ilmin suna cewa shine al'idrak riska mutum ya san wani abu da bai sani ba sannan suna fada istilahinsa shine mutum ya san abu a fuskarsa ta hakika alama huwa bihi fil waqi' kamar yadda wasu suka kawo sannan shi mai karantarwa shine wanda ya riga ya sani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ake karantar da shi shine wanda yazo yake saurara sawa'un ya sani zai iya kasancewa ya sani ya zo ne don ya ƙara sani zai iya kasancewa kuma Khalid bin bai sani ba sai kalma ta al'adab ladubba su kuma suna cewa a yare wasu suna maida ta zuwa ga addu'a wato kalma ce da ta zo daga kira shi sa suke cewa imam tafta zani yana faɗa ya ce an kira al'adabu ladabi da wannan sunan لأنه يأدب الناس إلى المحامد أن يدعوهم ينا كرم متعني زوا أيكة أبا بن يبو وينهاهم عن القبائح سنن ينا هنا سو أيكة أبا بن استموننا أبن دباء سو كو أبن دزاء أي بن تشريش أكي يزو تكين تهذيب الأسرار إمام ابن المبارك ينا تيوا قد قال الناس في الأدب فأكثر متعني سنفرا maganganu da yawa dangane da kalma ta al'adab me ake nufi da ladabi yace sun yawaita ونحن نقول هو في معرفة النفس yace mu kuma abin da zamu fada muka ce al'adabu shine mutum ma ya san kansa zuciyar da afat ababe da suke zuwa su bakanta ababe da suke zuwa su lalata ta da kuma ababen da suke gyara sannan malamai sun yi magana akan ahamiyatul adab wannan muqaddima ce muhimmanci na shi kan shi ladab ibn mubarak ya fada cin awariful ma'arif yake cewa nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm mun bukatuwa zuwa ga ladabi mai yawa sama da ne ilimi mai yawa in za a samu ilimin mai tarin yawa tare da ladabi da ya fi shi wannan haka ake so ilimi da yawa ladabi mai yawa amma in za a ce a karanta ɗaya to malamai sun fi so ladabin ma da fi ilimi yawa suna ɗauka daga faɗin Allah madaukakin sarki da sauran ayoyi wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi sai aka ce wayu zakihim sai wayu allimuhum sai gabatar da tazkiya tarbiyya gabanin gabanin karatun sannan imamu dhahabi ya nagalto daga abdullahi ibn mubarak daga wani da ake ce mai habib aljallab almajirin ibn mubarak ne yace na tambayi abdullahi ibn mubarak ma khairu ma uti al insan yace me mafi alkhairin abin da aka baiwa mutum na baiwa daga Allah madaukakin sarki kyauta da Allah zai yi wa mutum me yafi alkhairi yace gharizatu aql abin dasawa na hankali yace fa illam yakun idan ba bashi wannan ba wannan bafa ya ce husnu adab kyakkyawan ladabi halaye da ɗabi'u na ƙwarai ya ce in ba a bashi wannan mufa ya ce akun shafiqun ya stashiru ɗan uwa mai tausasawa wanda zai dinga neman shawararsa ya ce idan ba a ba mutum wannan ba wannan bafa ya ce samtun fawi to ya kasance mai tsawaita shiru ya ce idan duk bai samu waɗannan baiwaiwakin bafa ya ce mautun ajin to Allah ya kawo mutuwa gaggautacciya ta ɗauke shi don babu abin da ya rage Allah shirya da mu to dangane da adabul muta'allimin masu koya da masu koyarwa inda za a takaita akan waɗannan ayoyi abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da al-Khadir da kuma hadisi na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami da kuma hadisi na Jibril da Imam Muslim ya rawaito al-hadith al-thani zata yawmi to inda za a takaita akan waɗannan hadisan ma duka babu abin da ba za a ciro ba kuma malamai sun yi magana kamar yadda aka ji Imam al-Ghazali sai da fitar da fa'idoji 800 a cikin waccan kissa ta Annabi Musa to dangane da ladubba na masu karantarwa su malamai asali tushe a wannan babin hadithi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yana daga cikin asalin wannan hadithi na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Imam Muslim ya fitar da wani sa yazo ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah tare da sahabbai bai jima da musulunta ba bai samu karatu mai yawa ba akan hukunce hukuncen sallah ce da ya shigo yi kabbara ce ana cikin sallah wani sai ya yi atishawa ya ce alhamdulillah wa alaikun salam sai ya ce su kuma sai masa tashmit ya fada masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fada ya ce faramanin qaumu bi absarihim ya ce mutanen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mamu ya ce sai suka jefe ni da gannansu duk a cikin sallar yake faɗi sai ya ce masha anukum tamburu na ilayya me yasa kuke kallo na duk yana cikin sallar ba ya ce sai suka suka yi ta min ishara akan yi shiru sai nake har suka yi ta buga afkhadin hannayensu akan cinyoyi ya ce sai da aka idar da sallah ya ce abin da ya faru tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban mamaki ya ce wallazi bi nafsi biyadihi ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه نارا سيدا وان درينا كي هنن سبان تبغن وان مالن غبانا النبي صلى الله عليه وسلم بكو بايان سدي في شيء كرنترو يتي ما كهرم ولا ضربني ولا شتمني بهنترين با sannan bai dake ni ba bai kuma zage ni ba yace abin da ya fada inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas inma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-quran yace wannan sallar babu wani abu daga cikin maganganun mutane da yake inganta a cikin ta yace abu uku ne da tasbihi da takbiri da kuma karanta alkur'ani amma maganganun mutane ba sa shiga ciki imam mulla ibn al-qari da yake sharhin wannan hadisin yake cewa arada nafiya anwa'i zajri wal unfi wa ithbata kamal al-ihsani wal lutf nan ya yi nufin kore duk wani nau'i na kwaba duk wani nau'i na tsanantawa duk wani nau'i na kausasa lafazi da za a yi wa wani da ya kuskure ya ce di ya kore su ya ce kuma ya yi ƙoƙarin tabbatar da cikar kyautatawa da kuma tausasawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce yana bayyana kyakkyawan yadda ake koyarwa akwai malamai da suka yi rubutu akan tarbiyya malamin tarbiyya wanda suka yi nazarce ta ta mahangar musulunci sun fitar da ababe da yawa masu ban mamaki har hanyoyin karantarwa wanda sun fi na malaman tarbiyya na boko annabi sallallahu alaihi wasallam babu salan da bai amfani da shi ba sannan cikin alkur'ani ma babu salan da bai zo ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai wanda ake ce mai doktor Khalid ibn Uthman Sabt yake cewa fa man arada an yattasifa bil kamal duk wanda ya so ya siffantu da kamala au yuqaribul kamal ko kuma yaso ya kusanci abin da yake kamala yace wajen karantarwa fal yajtahid fil iqtida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqati ta'limihi lin nas yi kokarin koyi da nabi sallallahu alaihi wasallam wajen hanyar karantar da mutane والمعلمون بحاجة إلى هذا كثيرا ما سكرا تروى سنة بقاتوا زوا جوانا ديوا سواء كانوا من الخطباء daidai yake sun kasance daga cikin masu hudu ba ko masu karantarwa a makarantu ko jami'o'i ko kuma masallatai ko wani wannan kaga wannan kuma ba zai samu ba sai idan mutum ya kasance mai kyautata niyya da kuma ikhlas daga cikin ladubban mai karantarwa shine ya gabatarwa ɗalibai abin koyi na gari kada a samu abin da yake aikatawa yana warware abin da yake faɗa wannan koyi zai yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisi ingantacce aka tambayi Aisha kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam tace alasta taqra'u alquran baka karanta alquran ne yace bala tace kana khuluquhu alquran kalensa ai shine alquran ma'ana yana halatta duk abinda Allah madaukakin sarki ya halatta yana haramta duk abinda Allah ya haramta arwaito daga Sufyan ibn Uyaynata yace man fasada min ulama'ina ففيه شبه باليهود من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى دون دي لالاتي يتنبئي daga cikin malaman to akwai kamanceceniya dangane da yahuda ta tare da shi ai sun sani ba jahilai bane duk wanda ya bata ya lalace daga cikin masu bautar mu ubbad yace shi kuma akwai wani abu na kamanceceniya da nasara domin su da majahilai ne ba sani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira su da adallun imam al-ghazali alaihi rahmatullah da ya rasu a farkon karni na shida a cikin littafin al-ihya'u yake cewa i'lam anna lil insani fi ilmihi arba'atu ahwal ka sani lalle mutum cikin ilimin sa wajen nema da karantarwa yana da matakai ko yanayi guda hudu yace akwai yanayi da zai kasance ka halihi fi iqtina'il amwal kamar yanayin ɗan kasuwa wajen neman dukiya ita inna li sahibil mali halun halu istifadatin fa yakunu muktasiba ma abocin dukiya ko dan kasuwa yana da mataki na farko shine neman dukiyar neman jari a lokacin nema yake yace wa halu dikharin li maktasabahu har yazo ya fara asusu yana ajiyewa yace to haka nan ma dalibi ya fara kwari kenan har yazo ya wadatu a barin tambayoyi waɗanda suke kananan kananan yace wa halu infaqin ala nafsihi fa yakunu muntafi'an akwai lokacin da dan kasuwa zai fara kashe kuɗi ba shi da gida zai kokarin siya ba shi da abin hawa zai kokarin siya ba shi da kaza zai kokarin siya to haka shi ma ɗalibin ilimi yanzu an fara tarawa to sai a yi kokarin fara aiki da shi ɗaya daga cikin malaman hadisi yake cewa ya ahlal hadisi addu zakatul hadith ya kuma abota hadisi ku dinga fitar da zakar mana yace min kulli mi'atayn khamsatu ahadith cikin duk hadisi 200 ku yi aiki da guda biyar sai ya siya kan zakata a wancan azurfa tun hadisai biyu ku yi aiki da guda biyar man amma ka tara ɗari biyu ba ka yi aiki da kodai ba wannan tun a wancan lokacin yake faɗa ina kuma ga irin wannan zamani namu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yace yanayi na hudu wahalu badlini bi ghairi shine yanayin da mutum zai kai dan kasuwa zai kwarin da zai iya bayarwa kaga dan kasuwa yana kashe kuɗi baya lissafi to a lokacin ya daina tsoron talauci ya daina waiwaye amma duk abin da za su yi so duk abin da zai taba jarin nan ba zai ba to shi kuma yace shi ma almajiri ɗalibin ilimi akwai lokacin da zai kai sai ya fara fitarwa yace fa yakunu bihi sakhiyan mutafaddila sai ya kasance mai sakin hannu mai falala mai bayarwa huwa ashrafu ahwalihi wannan shine mafi daukakar yanayi na malami lokacin da zai kai ya fara bayarwa kaga lokacin tarawa fara tara shi sannan lokacin da za a fara nisa lokacin da shi zai fara amfanuwa da shi da farko sannan a mataki na biyu kuma ko na hudu lokacin da zai fara bayarwa to sai imam al-ghazali ya ambaci wasu ladubba takwas da ya kamata a ce mai karantarwa ya siffantu da su yace na farko ash-shafaqatu 'ala al-muta'allimin ya kasance mai tsananin tausasawa ga masu koyo wa an yujriyahum majra banihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inma ana lakum mithlu alwalidi liwaladihi akhrajahu abu daud yace ya gudanar da su ya mu'amalance su kamar yadda yake mu'amalantar ƴaƴansa sai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa ina mu'amalantar ku ne kamar mu'amalar da uba yake yi wa yake yi wa ɗansa ko kuma iyaye suke yi wa ‘ya'yansu to kaga shi yasa ya amfani da shafaka tausasawa domin tsakanin iyaye da ‘ya'ya an riga an san abin da yake tsakanin su na tsananin tausasawa yace alwazifatu thaniya aiki na biyu da yake kan malami ko ladabi na biyu an yaqtadiya bi sahibi shar'i salawatuhu wa salamuhu alayhi yayi koyi da ma'abocin shari'a annabi sai da amince su tabbata a gare shi fala yatlubu ala ifadati al-ilmi ajra kada ya nemi wani lada a wajen wani domin fa'idantarwa nan ma za ku ga lokaci muna ta a wannan to yanayi shine yake sawa ake irin wannan amma a ainihin kulla as'alukum alayhi ajran illa almuwaddata fil qurba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi nuh cikin suratul shu'ara da annabi hud annabi salih annabi lut annabi shu'aib duka kowannen su yace wama as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin to wannan dama kai tsaye Allah madaukakin sarki ya turo su a sannan malamai sun tattauna magana mai faɗi wanda wannan ba karatunmu ba ne akhdul ujrati ala alquran sannan akan ayyuka na addini karantar da alqurani kiran sallah limanci da sauransu wannan suka ce duk wanda ya ta'ayyana akan shi shine suke tawilin wancan hadisin da sahabi yace ka karɓi garwashin wuta wanda kuma aka samu hafsul waqti yana zaune suka zo suka ce zo ka sa mana karatu zo ka mana kaza idan ya ce ku bashi lada ba za ku ce a malamai suna da son kuɗi ba ko kuma ya za a yi haka abu ka ɗauke shi wataƙila ba unguwar kuma yake ba da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya datar da to dan malam ya ce i'ana ce domin idan kai magana biya ma to abu yana da farashi kenan da za a iya kuma ba ba shi da farashi ko har rufa na turanci mutum bai sai siya ba suke cewa eh dukiya ba za ta iya siyan sa ba ina kuma a dawo ga wannan shi yasa dama suke cewa ma hafsul waqti tare shi da akai wancan lokacin ne ake biya Allah malaukakin sarki da ta da wanda zakon Allah khairan ce sai abu na uku Allah ya da'a min nushil muta'allimi shay'an aiki na uku na malami kada ya rage wani abu da zai iya na kokari wajen yi wa almajiri nasiha suka ce bi an yamna'ahu min at-tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha ta hanyar ya hana shi kada ya dinga hankoron wata martaba ko wani mataki na ilimi ko wani littafi gabanin ya cancantu da haka wata shaguli bi ilmin khafiyyin qabla al-faragh min al-jari ko kuma ya shagaltu da wani koyon ilimi gabanin ya gama da ilimi da yake a bayyane yace thumma yunabbihuhu ala anna al-gharad bi talab al-ilm al-qurba ila Allah ta'ala duna ar-riyasati wal mubahati wal munafasa ya fadakar da shi kan cewar manufa ta neman ilimi shine neman yarda ta Allah madaukakin sarki ba wai shugabanci ba ko kuma alfahari ko kuma gasa gasa da abokai sai abu na hudu wahiya min daqa'iqi sana'ati at-ta'lim ita wannan yana daga cikin boyayyun ababe na wannan sana'a ta karantarwa an yazjurahu an su'il akhlaqi bi tariq at-ta'lim ya kwabe shi a barin munanan halaye ta hanyar jirwaye mai kamar wanka abin da yasa suka suka ambaci wannan suka ce domin wannan hanyar ta fi tausasawa kuma an fi karba ce domin wani idan ka fuskance shi ya gane cewar ka gane laifin da yake yi ko abin da yake aikatawa sai ka ga ya samu jara'a da yana koyewa sai ka ga ya dawo yana mai bayyana kuma mun sani a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka samu kenan ma balu aqwam ma balu aqwam da sauransu sai aiki na biyar da yake kan malami ko ladabi na biyar Allah na mutakaffila bi ba'd al-ulum in baghi an la yuqabbiha fi nafsi al-muta'allimi al-ulum allati wara'ahu ba so wanda ya dauki nauyin karantar da wasu wani fage na ilimi mutum a fikihu ya sanu a qira'at ya sanu a farni ne na ulumul ala da sauransu to sai kaga wasu suna kuskure duk inda ya zauna shi malamin larabci ne sai ce fikihu ba shi da amfani duk inda ya zauna shi masanin fikihu ne sai ce harshen larabci kuma me za ka yi da shi kai ba kaza ba kai ba kaza ba wannan ta faru tsakanin wani masani a larabci da masani a fikihu ita mai kun kara rayuwar ku a zaraba zaidun amra wa qatala wane ne wane ne wancan ya kashe wancan wancan ya daki wannan yace baka san yanzu in sallah idan sahau kama ka baka sanya zaka yi ba yace a'a ba haka bane yace ai nisa a wani ilimi yana janka zuwa ga wani yace to bari tambaye ka yace shikenan idan mutum ya yi sahau ya zo a cikin sahawun ya sake yi rafkanuwa ya zo a cikin sujjadar ma ya sake yin wuta ya ce to ya zai yi sai ba shi amsa da abin da ya sani a fanninsu ya ce su sun samu annal musar rara layu sarra duk abin da aka kankanta shi to ai kuma yanzu shi kenan an raba shi biyu ya ce ka dawo ka sake rabawa ka sake datsa shi ya ce mun samu ilimin mu haka ya ce kuma da shi zan yi aiki a nan haka tsakanin malamin larabci da malamin goba ya ce kun kara rayuwarku a ƙa'idojin larabci can nasaba nan kaza ba ku san Allah ba subhanahu wa ta'ala ku zo a karanta da ku siffofin Allah kaza kaza ya ce a'a ce mu ma muna da tauhidin kamar yadda kuke ji ya ce taya ya ce mun samu annal fa'ila la ya ta'addad in dai aka yi aiki ya ce to za ka samu fa'ili ba ya taɓa ta'addadi amma maf'uli zai iya kaiwa duhu amma fa'ili za ka samu guda ɗaya ne a cikin jumla ya ce to Allah da ya wannan duniyar subhanahu wa ta'ala ahadun ne makaɗaici to kaga bai kamata wani don kawai ya shigaltu da ilimi ya je raina wasu ilimin muka ba kuma wannan abin ya faru ne daga baya a farko na wannan al'ummar har zuwa wani lokaci za ka samu duka al'ulumin mutarabita ilimin muka haka suke a haɗe shi yasa suna da wani manhaji da muka bari a yanzu shine shumuliyatu qabla at-takhassus to mutun ya karaɗe ilimin muka kafin ya zo ya kama wani layi ɗaya ta yi shi yasa zaka magabatan mu ba irin wannan zamani na takhassusi mutum ya je jami'a iya abin da ya sani hadisi iya abin da ya sani fiqh iya abin da ya sani kaza duk da a karatun addini alhamdulillah ana karantar da sauran abubuwa amma ya fi karfi a amma su magabatan mu zaka samu ba haka suke ba duk malamin da ya kai martaba ta ijtihadi ko ya kai a kira shi malami zaka samu mawsu'i ne duk inda ka taba shi shi sa malamin musulunci an zalunce shi in aka ce mai professor ya fi haka wani professor ilmin muka biyu sani wasu fanni uku ya sani a wannan zamanin akwai malamin da ya san fanni 48 yana nan yana raye kuma ba littafi zai karanta da kai 48 to ina zaka je ka hada shi da wancan kuma yanzu wannan abin rainawa ne a wajen wancan da iya fanni biyu sani in ya ganshi ma sai ya kawo bai karatu ba malamin musulunci ne zai kishin gida ya karantar da kai duk abin da kake so wancan ya isa ba kowa bane zai iya ko waɗanda za su karanta amma ba kowa bane zai iya saboda manhajin da ake karantarwa da hanyar karantarwa da nau'i na ilimin kwata-kwata ma ba ɗaya bane mu da ma ainihin karatun ma rike shaki da zuciya shi yasa wasu daga cikin magabata suke hana almajirai su yi rubutu a majalisun su tsazin rubutu za ka yi ce a yana daga cikin dokar makarantar mu a to sai ya zama dole abin da za a faɗa haddasa na amba'ana zai ji hadisai ashirin kuma ya ɗauke su in ya koma gida sai ya rubuta amma ba a majalisin ba to kaga amma sai ka zo ka samu irin waɗannan malamin musulunci su ne abin raina malamin zaure shi a wajen shi ba shi da takardar firamare wannan ba malami bane isan wallahi in za a taura in za a taro professors na gaba ɗaya department ɗin wallahi ilimin da yake da shi ba su da shi ƙarya suke to amma a wajen su wai ba shi da takarda bayan mutumin da kishin gida zai kana karatu na'am yana ma gyara kana ya ma haddace littattafan a galibi saboda yau da gobe yau da gobe yau da gobe amma shi wancan da wani har yanzu da takarda yake zuwa za ka ga wai waɗannan su ne ababen raina Allah madaukakin sarki ya datar da mu to malam yake cewa Imam al-Ghazali kenan yace ladabi na biyar da ya kamata malami ya siffantu da shi ko na shida na shida ko yawa yace an yaqtasira bil muta'allimi ala fahmi ya dinga takaituwa takaita dalibi akan fahimtarsa kada ya dinga jan shi sai ka ga wani lokaci muna son tubuliyat kamar da malamai suke ambatawa to wata matsala zai je karanta sai idan da kata ya san khilafan wa mazhaban duka a ciki wancan ya ce wancan ya ce a shafi'a sun ce kaza malikiya sun ce wane wane ne ya zauna sai ta maka takrir kuma waɗanda suke tare da shi mutane ne mubtadi'una ko mutawassitun ko mutum ya zo tafsiri ya kare maka suratul fatiha a cikin ramadan gaba da kuma wanda suke tare da shi ba mutane ne masu wannan ko ya zo mutum da zai la'akari da waɗanda suke zaune tare da shi haka a wajen karantarwa da kuma ne ne Allah madaukakin sarki da tattu wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم ba kasance mai zanta wasu mutane wani zance ba ko wani karatu dai hankulansu ba su kai ba face sai ya kasance fitina akan wasu wani sashi nasu wani zai tafi da shubuha wani zai zo bai fahimci komai ba da sauransu gwara ma a ce bai fahimta ba akan ya fita ya juya da shubuha ya zo ya gyara aqidarsa ya gyara halayensa kuma ya koma an lalata mai zuciya sannan an samu hadisi a wajen Imam Bukhari Ali radiyallahu anhu yana cewa hadithu an-nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku dinga zantawa mutane da abinda suka sani shin kuna so a karyata Allah da manzansa ne kuma an rawaito da gare shi yana cewa inna ha huna la uluman jammatan law wajadtu laha hamala ya nuna kirjinsa yace anan akwai ilimin muka masu tarin yawa da a ce na samu waɗanda za su yi da kansu wato ya duba ya hanga bai gani ba sai ya rike sai ya rike abinsa haka imamu nawawi wani ya yi ƙoƙarin tattaro irin waɗannan fa'idoji da ya ambata na adabul mu'allim wal muta'allim da dabban mai karantarwa da wanda suke koyo akwai malamin da ya ciro a cikin muqaddiman littafin sa al-majmu' a babin adabul mu'allim yace shi ya kasa su gida biyu akwai adabuhu fi nafsihi wa adabuhu fi darsi akwai ladabban da ya kamata malami ya ce a kan kansa shi ya gyara jikinsa ya siffantu da su akwai kuma ladubban da suna da alaka da lokacin da zai karantar wato a majalisi na karatu to daga cikin ladubban da shi suka dangance shi kai tsaye an yaqsi da bi ta'limihi wa Allah ya nufaci samun yadda ta Allah madaukakin sarki da karantarwarsa yace ya inganta daga Imam Shafi yana cewa wadittu anna hadha al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma wa an la yunsaba ilayya harfun minhu ya ce wallahi na so a ce waɗannan halittun na Allah maɗaukakin sarki sun koyi wannan ilimin ba a jingina mun ko harafi ɗaya ba shi ya faɗa ya ce amma wallahi ya so a ce ba a ma jingina mai ba ba a san shi ba haka malamin al'amajirin salima muhammad shi ma wani ya ce ya imam musulmai a dukkan yankuna na musulunci suna maka addu'a sai ya fashe da kuka ya ce wa ya sanar da su haka al'amarin yake har a koyi to yace wallahi ma na fito ahadan qattu ala alghalabati ban taba yin tattaunawa ta ilimi da wani ba wai dan in kure shi yace ban ma taba tattaunawa da wani ba face sai na roki Allah madaukakin sarki ya bayyana gaskiya akan harshen sa ba a kaina ba mu shine yake cewa ra'ayi sawabun yahtamilu alkhata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu sawab yace ni ra'ayina fatawa ta fahimta ta daidai ce amma da take iya daukan kuskure ra'ayin wani kuma kuskure ne amma zai kasancewa daidai kaga wannan shan adalci kenan duk abin da aka fa na adabu na na na ja ko habara bila wannan maganar ta tattare kai maganar ka imani da cewa ita ce bai kamata ka kuɗi ta kama har ka zo kana faɗa an baka yadda cewa ita ce daidai amma ka san za ta yi ɗaukan kuskure ra'ayin wani kuma kuskure ne a ganin ka amma zai iya kasancewa shine daidai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi yake fada yace sa'an nan yayi kaffa kaffa daga hasada da kuma riya da jiji da kai. Wa Allah yudilla al-ilm sannan kada ya wulakanta ilimi wala yadhhabu bihi ila makanin yantasibu ilayhi man yata'allamu minhu kada ya je ya kai ilimin wani wajen da wanda yake koyo a wajen shi yake da alaka da shi gidan mutum da sauransu kusan abin da ya faru tsakanin imam malik da ɗaya daga cikin kulafa a wajen shi har a zamanin su har yake ce mai al'ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi fa zuwa mai yake ba shi ne yake ba shi yake zuwa ya tarar da mai koyo ba yace wa in kana kabiran qadar ko da ya kasance mai matsayi bal ya sunu ilma kama sanahu salaf ya kiyaye ilimi kamar yadda magabatanmu na kwaye suka kiyaye mamnu sai ce yana daga cikin ladubban malami a yayin karantarwa kuma Allah ya zala mujtahida fil ishtighal bil ilm qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa ta'liqan wa mubahathatan wa mudhakaratan wa tasnifan yace kada yayi kasa a gwiwa wajen kokarin shigaltuwa da karatu ce ya fara karantarwa shi kenan shi kuma ya sallama da karatu a lokacin ne mutum ya kulla da karatu karatu da karantarwa da leke-leke da kuma ta'aliki akan littattafai na malamai sannan a tattaunawa tsakaninsa mudakara kenan sannan kuma wallafe-wallafe shi talifi galibi magabata sukan yi shi ne daga bayan lokacin da suka koshi da ilimi sai sa za ka galibin littattafansu da kafa aka rubuta galibi sa wani lokaci wani abu ya faru na sa'au sai biya kawo hadisi ya jingina shi sauni ya ce ma lam arahu inda ashabi sunan ko lam arahu fi sahihaini ko hadisin muslim ne ya jingina wa bukhari akan samu wannan kuskura a wasu wajaje in kada domin da ka sake tsakanin azhar da lasar sai littafi tsakanin magariba da isha sai littafi a hanyar tafiya sai littafi har a wannan zamanin mu akwai malamin da ya shiga jirgi kafin ya sauka yi littafi duka suna yi daga dare isha zuwa asuba sai ka ga an yi littafi a fursuna mamu sarafsi suka ce littafin mabsut a cikin rijiya wani shaidani daga cikin jagorori ya kulle shi ya sa shi a rijiya ya ce ba ci ba shi har sai ya mutu Allah ya kayyada mai mai kawo mai abinci a cikin rubuta littafin da a yau kai ba kai sa karanta ba sai inda wasu littattafai a kewaye da kai ko kuma sai inda malamai da ka littattafan rubuce-rubucen shekul islam duka abin da aka samu kenan ballanta naka koma magabata na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ana bashi yana haddacewa ko sannan shi ma haka yake ba sahabbai suke haddacewa masu rubutun ba su da yawa To, dubu hudu da dari biyar malam. Dubu hudu da dari biyar. Kuma dubu biyar da dari hudu. A halin tafiya. Imamu Ahmad. wancan wannan ne. Imamu Mundiri wannan halin tafiya ba. Kuma an ka zo ka samu kuskure a ciki sai ka sha wahala. Imamu Ahmad ce ya san abin da yake cikin littafinsa musnadi kamar yadda ka san ɗakunan gidanka. Kowane hadisi ya san waɗanda suka rawaito shi da rijal duk wanda ka daga zai faɗa ma shekarar haihuwa shekarar rasuwa malamansa almajirai garuruwan da ya je shekarar da ya shiga gari shekarar da ya fita da gari waɗanda ya haddasu da wanda duk zai baka labari aqidarsa a ƙarshe a cikin musnad dubu ashirin da takwas da wani abu cikin musnadul imam ahmad kaga ilimin su kwata-kwata ba irin wancan bane dama hanya ta karantar da ilimin muka na addini ta sabawa hanyar da ake karantar da wasu ilimuka shi galibin ilimin addini za a ga fiye da kashi 80 rike abu ake magabata mata gaba ɗaya ɗari bisa ɗari rikewa suke tare da fahimtar wannan abu kun sa abin da habib ibn abdurrahman sulami ya faɗa حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا يتي سنزن دامنا وأننا سكرا تدموا القرآن يتي كعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف يتي كمر عثمان دام عفان da Abdullahi dan Mas'ud yace sun kasance idan suka koyi ayoyi goma ba sa tsallake su sai sun koyi abin da yake cikin su na ilimi da aiki yace sai suka karanta alqur'ani da iliminsa da aiki a tare to malam yake cewa anan mai karantarwa la yastanki min at-ta'allum kada ya yi girman kai ya ji wani abu kurji wajen koya mimman huwa dunahu fi sinnin aw nasab a wajen wanda yake kasa da shi ko a shekaru ko kuma a nasaba shi dan sarauta ne ce a ba zai je wajen ɗayan kaza ba ko kuma a shahara babban malami ne amma akwai wani fanni na ilimi da bai karanta ba sai ya haƙuri ya je wajen wani da yake da shi ko kuma addini ko kuma wani da yake kasa da shi a wani ilimi na daban wala yastahi min su'ali amma la ya'lam yana daga cikin ladabin malam kada ya ji kunyar tambaya akan abin da akan abin da bai sani ba to yana daga cikin ladubban ne karantarwa a lokacin karantarwa akwai attawadu wannan kuma an sani kankan da kai annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ce da ta nizumce shi a gabaki da sannan ya gadar da almajiransa aka ce faɗin la'adiri ban sani ba ɗaya daga cikinsu yake cewa hasunat indi la'adiri hatta aratu an aqula fi ma adri ce ta kyautatu a gare ni ina jin zaƙin faɗinta har sai da na so in faɗe ta a wajen abin da na sani ma aka tambaye ni sai in ce labin da masani kusan mutumin da ya nufi gari daga ƙarshen duniyar musulmi a wancan lokacin ya tafi madina wajen imamu malik ya tambayi matsaloli da yawa san arba'in da imamu malik kwata-kwata gudanarwa ya amsa mai yan kaɗan ya ce ya imam wannan tafiyar mai tsayi ya ce in na je mai zance musu ya ce ka ce musu malik bai sani ba kabalantana yanzu da ake karatu a live sai ka ga ana amsa irin waɗannan tambayoyin da ce waɗanda suka kai su amsa ne kaga babu wani Allah madaukakin sarki da ta dama sannan suka ce an yi rabbiyahum ala ihtiramin mashayikhil akharin yana daga cikin abin da ya nizinci malami siffofin da zai siffantu da su wajen karantarwa ya tarbiyyantar da ɗalibansa akan girmama wasu malaman ya za ka yi da wanda za su kama sunan mutane kuma suna zagi waɗanda suke zaune a gaban shi ya za a yi kuma duk mutumin da ya kasance wannan shine manajinsa sai ka ga daga cikin wannan halkar an samu ɗalibin da zai fita koma gefe yana zagin sa ba a taɓa samun wani istisnai ba akan wannan misali Allah ya ta'azza min qira'ati طلابه على غيره yana daga cikin ladubban malami wajen mu'amalantar almajirai kada ya dinga a cutuwa ya dinga jin zafi da raɗaɗi idan ɗalibansa suka tafi wata halka ko suka tafi wajen wani malami suka ce wannan alama ce mummuna da take nuna gaskiya akwai matsala a cikin niyyar kuma an samu irin wannan rikice-rikicen da yawa rikicin imam muslim da malaminsa abduhuli abin da ya faru na fitintunu da masifu da kaidi da aka yi wa imam al-bukhari lokacin da ya sauka a garin ne samu duka akwai irin wannan wasu malamai sun garkan zuwan bukhari al-majirai suka tafi to ai ba ko ne inda kai tunani lokaci ne su a lokacin kawai dan shekara biyu uku zai iya tafi to amma zuciya ba ta da kashi kamar yadda ake faɗa in dai domin Allah madaukakin sarki ya ce babu ruwanka ai watakila wannan da ka sani ba su da yawa to dan ya tafi can zai koyi wasu sannan abin da yasa yana daga cikin abin da yasa magabata suke yawaita malamai malaman nan baiwa ce kuma kowa idan ka zauna akwai baiwar da Allah madaukakin sarki ya mai sannan bayan karatu zaka dauki wannan abin to shi yasa zaka ga suna alfahari da wannan a baya ba dan girman kai ba da sauransu a sai ce ma haddathtu an alfai shaykhi na karɓi hadithi na zanta daga kusan malamai dubu biyu wani ya ce maka dubu ɗaya wani ya ambata maka adadin da ya fi wannan to shi yasa za ka ga ya ɗau baiwa a can ya ɗau kaza a nan ya ɗau kaza a nan ya ɗau fa'idoji a nan ya ɗauka a can sai ka ga a mutum ya fito kamar ɗaya daga cikin magabata Allah ya staghila bit tawafi kada mai karantarwa ya shagaltu da ababe waɗanda suke a basu da daraja fashin baki na siyasa ba laifi bane mutum ya magana akan siyasa a hudu wagun annabi sallallahu alaihi wasallam duk an samu ababe annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau minbari ya ambaci alqaba'ilul muwafiqa wal mukhalifa wadanda suka saba da wadanda suka yi dace da musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan jinan naki yayi magana akan dukiya yayi magana akan shugabanci shi ne ma shugaba na farko na daular musulunci to amma irin abin da ake yanzu abu ya faru a da daddare ka ji ka karatun asuba na wani malami yaushe kai bincike yaushe ka binciko ko ka goni ya zo wasu abubuwa Allah ta baraka wa ta'ala alam sai duk an shari sai an yi kaza sai zo ya fada sai daga baya kaga mutum ya zo yana bada hakuri to kaga iyyaka wa ma yu'tadaru minhu laraba suke fada kai kaffa kaffa da duk abin da zaka zo ka ce da Allah ya hakuri abin nan ba haka yake ba to kuma kaga inda mutane da su guji kama suna da yawa daga cikin sharri Allah madaukakin sarki ya kare su kaga idan mutum bai kama suna ba ya kuskura ma da sauki babu wanda zai kai shi kotu babu wanda zai yi kaza za dai a ce baka kyauta ba kuma abin nan ba haka yake ba amma ka je ka taba wasu ka ce sun yi kaza ka ce a waje kaza ne kaza mutane sun yi tarwa ce sai ga mutum ya zo yana ta warware kansa wannan kuma bai kamata a samu mutum mai daraja ba a cikin wannan yau ka faɗi magana a ce sai ka je gidan rediyo ka warware ballantana malam to kaga duk me yake kawo wannan saboda mutum ya shagaltu da abin da ba na shi sannan yawaita ababen ban dariya kaga magabata suna yi zaka dan ce ma wani fihi du'a ba to yana yana yana da raha annabi sallallahu alaihi wa sallam an rawaito irin waɗannan ababen da gare shi kan fidda hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dariya irin waɗannan hadisai na raha eh kana yumazih wala yaqulu illa haqqan yana irin wannan rahar amma baya faɗi sai gaskiya ma mu wani lokaci wallahi har sako sai ka ji malami yayi mutum ya ce maka a aljanna ba abin da yake sha'awa sai ya faɗi wani abu da yake mugun abu ne a nan gidan duniya kuma wai duk a majalisar karatu ba duk a majalisar karatu to kaga ɗanɗanyi nisa Allah na yi mana Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah kai sauran lokaci to sannan abin da ya danganci adabul muta'allimin ladubba na waɗanda ake karantar da su imam nawawi a muqaddimar majmu' ya ambaci da yawa ya gabatar da tsarkake zuciya imam malik yana cewa la yablughu ahadun min hadha al-'ilm ma yurid hatta yadribahu al-faqr wa yu'thirahu ala kulli shay babu wanda zai kai ga matakin da yake so a cikin wannan sana'a wannan ilimin har sai talauci ya buge shi sannan har sai ya fifita wannan ilimin akan komai ana sai ya sanya shi shi yake gani a mafarki shi ne abin da ya shigartu da shi a farki to in ka ba shi dukkan ka shi ne zai baka wani abu na shi idan ka ba ilimi wani bangare na kaɗan kaɗan to suka ce babu ma abin da mutum zai samu a ciki an yi tawaza a ilmi wal alim mai koyo ɗalibi yi tawazu ga shi kansa ilimin amma abu ne mai kima da daraja sannan yi tawazu ga wanda yake daukar ilimin a gare shi din mai girman kai babu abin da zai samu islami la yata'allama lil mustakbir wal mustahi yajin kunya da mai girman kai babu abin da za su koya الحرب العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي ilimi da girman kai ba sa taba haduwa a cikin zuciya yace kamar yadda ambaliyar ruwa ko ruwan da ya sauka akan dutse ba zai taba tabbata ba akai sannan yana daga cikin ladubban almajiri bayan wannan tawazu da ya dinga sauraron nasihohin malamai musamman akan hanyar da zai samu ilimi yawa zaka ga muna ta karatu ana ta kokari sai ka ga wani ya shekara goma sha biyar shekara ashirin amma idan ya zo ya waiga sai ya ga abin da ya tara wato bai kai ya kawo ba ko kuma har yanzu ya ga ilimin ba shi da kwari to bai gina iliminsa akan ka'idoji ba sannan bai gina wato akan bai bi tafarki na magabata ba bai bi tafarki na magabata ba sam suna da manhajiya akwai tafarkin da ake bi wajen neman ilimi duk sun yi rubutu a kai daga wajen wa za a nemi ilimi ya ake neman ilimin duka babu abin da ba su rubuta ba sannan idan muka kuma watan kisar ta annabi musa da khadir malamai suka ce faɗin allah subhanahu wa ta'ala fawaje da abidan min ibadina sai suka tarar da shi annabi musa da fatahu wannan mai masa hidima sun yi daga cikin malaman tafsiri da istin bafi a kalmar fata yace kaga wannan ba bawa ne a wajen Annabi Musa ba almajiri ne amma Allah madaukakin sarki ya kira shi da irin kalmar da suke kiran bawa a wancan lokacin fataya wa fatati haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya dinga cewa bawa na baiwa ta a kai ka halice ta a fataya wa fatati eh to yake cewa duk wanda ya karantar da mutum duk wanda ya karantar da kai ka zama to kamar bawa a wajensa sannan haƙƙinsa ya bi haƙƙin iyaye aka ce wani malami akramaka Allah ta yaya hakkin malami ya fakin iyaye yace su iya abin da za su iya ma su ne su su raba ka da wutar duniya ko in zaka fada su tare ka yace shi kuma malami ba wutar lahira yake kokarin kare ka karka fada to yace fa wajada abdan min ibadina sai jalali sai suka tarar da wani bawa daga cikin bayin suka ce wannan fa'ida ta farko a nan wajen ka san a wajen wa za ka yi karatu kaga Allah ya ce abdan min ibadina shi mai shaida da cewar shi bawa ne salihi to kaga mutum ya samu malami na gari domin hali yana naso mutum bai sani ba aboki ma ana ɗauka daga halin saballantana malami aboki ba zai lizumta maka hali ba ba zai tirsasa ka ba ina kuma ga malami da shi yana da sulta yana da iko da zai iya tirsasa mutum atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma kaga akwai takawa sannan akwai ilimin kuma wanda ya mai shaida da hakan shine Allah subhanahu wataala qala lahu musa annabi musa sai ce wannan duka fa'ida ta farko tafiyar da suka yi ar-rihlatu fi talab suka ce magabatanmu na kwarai sukan fara da ilimi na garinsu in ya kara da je wannan malam ya kwasa ya je wancan ya je wajen wancan sai ka gama da ilimin garinku kafin ka fita sai ka tafi wajen da yake kusa har ka tafi a qasil bilad wato wajaje mafi nisa haka suke to kaga rihla kenan kuma yana annabin Allah subhanahu wataala to yaje ya samu malami bayan ga ladabi na tafiya sannan yaje ya samu malami mai tsoron Allah sannan ya samu malami atainahu min ladunna ilma ilmin kuma akwai a wajen shi قال له موسى النبي موسى سيتي هل أتبعك سكتي wannan tawazu mamu fakhr razi yake fada ai kokarin koma cikin tafsirin ya bace ba bai jewa annabi Musa yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda shin ba zan bi ka ba ka sanar da ni daga abin da aka sanar da kai na shari'a suka ce hal attabi'uka wannan tawazu ne ma yake shine kamar neman admission ta makaranta yake so ya shiga qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace wannan makarantar ta mutu da wanci ba za ka yi hakuri ba ba irin makarantun da ka sani ba yace wa kaifa tasbiru sai mai uzuri ala ma lam tuhit bihi khubran ta zaka yi hakuri akan abin da baka kewaye shi da sani ba dama zaka ga ababe na ban mamaki qala satajiduni insha Allah sabiran kage sake dawowa bai kare ba ya ce insha Allah za ka tarar da ni mai hakuri wala a'si laka amra barin saba umarninka ba bar maganar sabanin khadir manzo ne ko ba manzo ba annabi ne da annabi ba ko da manzon ne ka san dai annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul to amma annabi Musa duka ya bari shi yasa suke cewa akhdul al-fadil an al-mafdul annabi Musa yana gaba da shi yawa to amma dai hakuri ya zo yi wannan tawazu mutum zai zo karatu amma yana so lokacin da yake so za a samu to kaga kuma irin wannan yanayi قال إنك لن تستطيع معي صبرا يتي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني يتي توقع شرد وأنا ما كرنت in ittaba'tani har ka bi fala tasalni an shay'in karka tambaye ni akan komai da kaga na aikata hatta uhditha laka minhu dhikra har sai na fara maka da ambato sai suka tafi duka an san abin da ya faru almuhim annabi Musa ya karya wannan dokar aka bai wa annabi musa sharadi ya karba ya zo shi ya nemi malami ya bar garin su ya je nemi malami bayan ya tace ya darje ya samu malamin da ya kamata ya zo ya nemi shiga makaranta aka ba shi dama aka ba shi sharadi mai wahala irin wannan ya karba domin da sharadin da ka sani ma nema abin yana da sauki kar mutum ya zo ya wuce karfe kaza kar ya kaza ai sanannen abu ma ka ce duk abin da ka gani kar ka yi magana ya ce duk zai annabi musa ya karya sharadi aka tunatar da shi ya ce a yi haƙuri ya sake karya sharadi ya yi tambaya ya ce makarantar ba a tambaya aka sake tunatar da shi a wajen aka yi wanda take na nan kuma ya ce in ya sake tambaya a sallame shi ya zo ya sake yin tambaya ta uku ya inkari ne ma ba tambaya ba aka ce mai hada fi raku bai ni wa bai ni ilimi uku aka bashi ma fa'ida uku kawai ya samu duk wannan tafiya da ya zo fa'ida uku kawai ya samu sannan aka bashi hukun nan da ke makarantar akwai doka kuma aka sallame shi malamai shi yasa aka ce mana imam al-ghazali fa'idoji 800 ya fita tsakanin abin da ya shafi ladubban mai karatu da kuma mai karantarwa Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu sai ayi hakuri da ba ta kada ce ta malam kuma jiya ne ya ambata Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sheik malam anas adam allah saka da kai wannan doguwar takarda da aka gabatar kuma ta fa'idantar na san ba don sallah za mu yi ba akwai ababen cewa akan ta yawa to amma saboda lokacin sallah ya gabato kuma muna so mu dawo a takarda ta biyu insha Allah karfe hudu da rabi za a dora inda muna na har bayan isha insha Allah kuma bai mun guda uku ne da haka wannan inda dai an na ga mutane sun da kuma suna da cotin to gaskiya amfanin abin da aka karantar a aiki da shi muka canji a gurin majalisan ko da cikin wannan gari ne to za mu ba da samfur na koyi a gurabe da ta Allah ya sa mu dace malam Allah ya saka da alkhairi mu kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji kuma mu dabbaka shi a gurin karantarwa da wa'azzukan assalamu alaikum
assalamu alaikum warahmatullahi yanzu za a je a yi sallah da haka ba za su shiga sallah ba za su saurara sai mun yi alwala sai a zuwa shiga sallah baki ɗaya da haka yanzu za a je a yi alwala sai a yi sallah sai a dawo sai a ci gaba da karantarwa ƙarfe hudu da rabi insha Allah babu kuma African time Thank you.